الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yammaci na sha tara ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha uku ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibois da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin kitabu tauhid littafi ne na babban malami a sheikh muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala amma muna bibiyar sharhin nan na fatuhul majid ɗaya daga cikin sharhi da aka yi wa wannan littafi na al'allamatul imam Abdul Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na goma sha takwas a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin babi na biyu babin da yake bayani game da falalar tauhidi da kuma irin abin da tauhidi yake kankarewa mai shi na zunubai bayan aya da malam yayi mana matashiya da ita a cikin wannan babi ta alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ya kuma kawo mana hadisi na ubadata bin samit radiyallahu an hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man shahida Allah ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل حديثي نينا إمام البخاري دا إمام مسلم دسم فتدشي حديثي نينا صحابي عبادة بن الصامت to a cikin karatun da ya gabata mun ji wane ne Ubadatu dan Samit takaitaccen tarihinsa sannan kuma muka shiga cikin ma'anar shi kansa hadithin kalmar man shahida mun ji cewa ana nufin wanda ya furta ya kudurce kuma ya aikata furuci ba tare da sanin ma'ana ba wannan furuci ne wanda ba zai zama mai amfani ba da haka ba wai faɗin la ilaha illallah din ba a karan farko tare da sanin ma'anarta wato mutum yana faɗinta tare da ya san ma'anarta yana kuma aiki da abinda wannan kalma take hukuntawa domin rashin fahimtar mai take hukuntawa shi yasa akan samu galibi daga cikin mutane suna faɗinta amma kuma suna aikata abin da ke warware ta domin kalma ce wadda ta kore shirka sannan kalma ce wadda ainihin wato take tabbatar da tsantsanta bauta da ikhlasi na magana da aiki ga Allah ya zamto an samu ƙaunin bil lisan a i'tiqadun bil qalb sannan kuma da amalun bil jawarih da haka in ya zamanto kalma ce wadda qaulun qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawarih fa ghayru nafi'in bil ijma' idan ya zamanto mutun ya faɗe ta ne kawai a zuciya da harshe da kuma aikin zuciya da gaɓoɓi ba tare da sanin ma'anar ba to wannan kamar yadda muka tattauna wato ba za ta amfane shi ba bil ijma mun ɗauko ɗan bayani a ƙarƙashin lamba ta biyu da malai ya ɗauko mana cikin littafin ƙurratul uyun game dai da fito ma'anar fito da ma'anar la ilaha illallah mun yi wato mun karanta faɗin Allah shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ika wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim a karkashin haka bale yake cewa wato fakam dalla bi sababil jahli bi ma'anaha man dalla da yawa waɗanda suka bata sun bata saboda jahiltar ma'anar wannan kalma domin da mutum yana faɗin ta tare da sanin ma'anarta to zai yi hattara wajen kiyaye ta da ba ta haƙoƙinta zai kuma dinga yin taka tsantsan da dukkan abin da zai ci karo da ita ya rushe ta to amma jahiltar ma'anar shi sa sai mutane da yawa suka ɗauka furta ta iya baki kawai ya wadatar da haka su kuma suka fi yawa sai kaga sun juya haƙiƙanin ma'anarta sun tabbatar da ilahantaka wadda aka kore ta ga wanda aka kore wa ita cikin ababen halitta sai kaga sun tabbatar da ita ga ainihin wato waɗanda suke ma'abota kaburbura da makwantai da ɗagutai bishiyoyi duwatsu aljanu da wani haka sai kaga an ɗauki haƙƙin Allah an jingina ko an ba wa ɗaya daga cikin waɗannan da aka lissafa ba don komai ba sai saboda wanda ya faɗe ta bai san me ta ƙunsa ba bai san ma'anarta ba bai san me take hukuntawa ba wannan ya sa ya haɗa ta da abin da ita ba ta karɓarsa ya yi abu ya haɗa ta da abin da ke warware ta kuma yana ganin har yanzu yana nan a cikin ƙunshin masu cewa la ilaha illallah da aka ittakhadhu zalika dinan wa shabbahu wa zakharafu wa ittakhadhu tauhid bid'a har ma kuma yanzu in ka zo ka ce a'a wannan fa abin da kake shine ainihin shirka ba tauhidi bane sai ya dauka to yanzu kai kuma kai ne ka zo da bid'a shi yana kan tauhidi kai ne kake nema ka rusa masa lissafi ka hargitsa masa lissafi ka kawo wani al'amari sabo yin fada da masu hada Allah da wani da daukan haƙƙin Allah a ba wani shehi ko wani mutum ko wani aljani ko dukkan wani abin halitta sai ya zamto wani abin da ake ganin kai ne ka zo da sabon abu shi wanda yake yi wa Allah karan tsaye da daukan haƙƙin sai ba wani yana ganin shine akan daidai da haka kai ne ka zo da fitina ba shi ba to wannan kusan dukkanin wannan mun tattauna kuma na san za mu sake cin karo da wata magana mai kama da irin wannan a gaba bayan wannan mun karanta wata magana da malam ya ɗauko ta cikin al-mufhim ala sahihi muslim a inda imam muslim ya kulla wani babi mai mufhim yake cewa babun la yakfi mujarradu talaffuz bi shahadatayn bal la budda min ministi qalil qalb imam muslim ya kulla wani babi yace babin da yazo na iya furta kalmar shahada da baki kadai baya gamsarwa baya wadatarwa lalle la budda sai an samu istiqalil kal wato sakankancewa irin ta zuciya na salim na sai dai an fahimta ko? to wannan ita ce tarjama wato hadhihi tarjama tanbihun ala fasadi madhhabi al-murji'a yake cewa wannan tarjamar ita ce kamar tanbihi da jan hankali na gurbatar mazhabin nan na murji'a waɗanda suke cewa furta kalmar shahada kadai ya wadatar wato a imani to wannan ita ce gabar da muka tsaya qalil muallif rahimahullahu ta'ala wa ahadithu hadha al-bab tadullu ala fasadi hadisan da suke cikin wannan babi suna nuni akan gurbatar wannan mazhabi na murji'a mazhabin da ke cewa in dai ka furta kalmar shahada kadai wannan ya wadatar ko da baka san ma'anarta ba ko da baka yi aiki da ita ba furta ta kadai ya mai da kai mai imani to wannan hadisan da za mu karanta ko muke karanta cikin wannan babi suna nuna ɓaci da kuma gurɓatar wannan aƙida ko wannan mazhabi na murji'a bal huwa mazhabun ma'lumul fasad bal ma mazhabun murji'a mazhabi ne wanda gurɓatarsa sananniya ce mina shari'aci a shari'ar musulunci liman wa kafa alaiha ga duk wanda ya tsayo a kanta wa li'annahu yalzamu minhu taswigun nifaq domin wannan mazhabin in mutane suka karbe shi to kamar yana halatta yin munafurci domin su a wajen murji'a munafiki shi ma mai imani wanda ya furta kalmar shahada amma bai yarda da ita ba a cikin zuciya to in aka dauki wannan fahimtar ta murji'a to shi ma mai imani ne kaga da yawa daga cikin munafikai duk za su shiga cikin masu imani to kaga babu yanda za ya ayoyin alkur'ani da muke karantawa da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da muke karantawa su karbi irin wannan shirman da kwama calar a ce kawai in dai ka furta kalmar shahada ko kana shirka ko kana tsafi ko kana bori ko kana hada Allah da wani ko ainihin wato baka taba yin sallah ba ko da baka kowane aiki da imani ke ko kalmar ke hukuntawa wannan ya mai da kai mai imani wannan ko shakka babu halatta munafurci ne wal hukumu lil munafiqi bil imani sahih kuma wannan mazhabin aka dauke shi to yana hukunta duk wani munafiki a ce shi ma mai imani ne kuma ingantaccen imani wa huwa batilun qat'an wannan mazhabi wannan tunani ko fahimta gurbatacciya ce yanke ba sai an yi wani kai kawo ba kanta da haka wannan shine aqidar murji'a shi yasa za ga duk wanda yake da aqidar murji'anci kawai za ga mutum gashi ya rataye carbi yana la ilaha illallah ya sa hoton wani mutum a jikinsa ko wani shehi a jikinsa yana yau shehin sujada yana allantar da shehin amma tunda yana cewa la ilaha illallah aqidar murji'a ce ba za ka kafirta shi ba ba za ka ce ga haƙƙin Allah yana ba wani zindiki a zaune amma kuma ba za ka kafirta shi ba me yasa saboda yana cewa la ilaha illallah da haka in ka ce ya ban musulunci sai a ce ka kafurta musulmi ya mutum yana kalmar shahada ka kafurta shi an kasa fahimta cewa furta ta kadai baya mai da mutum musulmi ina fata an gane to saboda haka yadda da cewa iya furta kalmar shahada ko da a zahiri ga mutum bai san ma'anarta ba kuma yana fada da ita yana ma aikata abin da ke warware ta to yadda da wannan aqida ce ta murji'anci murji'a su ne suka yarda da irin wannan rubabban imanin a matsayin imani sahihi da haka duk wasu munafukai su abdullahi bin ubay bin salul a wajen murji'a dukkanin su masu imani tunda sun furta kalmar shahada a bakin su duk da cewa ayoyi da yawa sun sauka akan waɗannan munafukan na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma an ka dauki aqidar murji'a duk mu'minai ne ina fata an gane kaga wannan aqidar babu wani musulmi na kware da zai karbe ta sai dai rubabban musulmin da dama yana da irin wancan tunani na murji'a intaha wa fi hadha alhadithi ma yadullu ala hadha a cikin wannan hadisin ma akwai abin da ke nuni akan haka wa huwa qawluhu shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man shahida ka dauka man shahida wanda ya kalma shahada kawai ake nufi man shahida wanda ya shaida fa inna shahadata ai shaida la tasihu ba ta inganta illa idza kanat an ilmin wa yaqinin sai shaidar da ta kasance bisa ilimi da yaqini amma kalmar shahada da iya fata baki kawai take babu ilimi a cikin kalmar shahadar babu yaqini a cikin ta wannan ba ita annabi yake nufi da man shahida ba ka koma lamba ta daya ما بين المعكوفين زيادة عن نسخة عن نسخة الدكتور وليد آل فريان wato wannan kamar man shahida da yayi a cikin bakadin nan akwai wata ziyada da aka samu a wata nuska din kamar nuskar da aka samu da dakta wato ta dakta Khalid wannan wata mas'ala ce ta kamar an samu dan ziyada a rubutun wata nuska din fa yake an fahimta ko qala an-nawawi imam nawawi ya ce haza hadithun azimun jalilul mawqi wannan hadisi ne mai girma mai girman tasiri kuma wa huwa ajma'u domin hadisi ne da ya tattara abubuwa ko ya tattare ko min au min ajma'il ahadith kana iya cewa hadisi ne ajma'u da ya tattare hadisan aqida ko kuma ka ce min ajma'il ahadithil mushtamila yana daga cikin wato ajma'il ahadith mafi tattarewar hadisai al-mustamilati ala al-aqaid waɗanda suka kunshi aqidu suka kunshi aqida fa innahu sallallahu alaihi wa sallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadithin jama'a fihi ya tattara a cikin wannan hadithin ma yukhriju min milalil kufri wato irin abinda ma yukhriju abinda zai fitar da mutum min milalil kufri daga addinai na kafirci kaga kenan akwai milal akwai addinai daban-daban wanda duk waɗannan addinan da kafirci ne to amma a cikin wannan hadisin hadisin annabi ya tattara abubuwan da in mutum ya yi su za su fitar da shi daga kunshin addinai na kafirai alaktilafi a ƙa'idihim duk da mabambantan aƙidojinsu su kafiran wata ba'udiha duk da tazara da nisan da ke tsakanin aƙidunsu faƙata sara sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abinda Allah ya bashi na jawami'ul kalim sai ya takaita fi hadhihi al-ahrufi a wayannan yan kalmomi alama yubayinu bihi jami'ahum bisa ga abinda yubayinu bihi jami'ahum abinda zai nesanta gaba ɗaya ragowar addinai da sauran aƙidu bihi da shi sai ce man shahida Allah ilaha illa kaga rushe dukkan wata aƙida wadda ba ta musulunci ba dukkan wani addini na kafirci ya faɗi ƙasa in kai da wannan hadisin intaha wa ma'ana la ilaha illallah ma'anar la ilaha illallah ai la ma'abu da haƙƙun babu abin bautawa da gaske illallah duk wanda ake bautawa ba Allah ba abin bauta ne na ƙarya ba na gaske ba amma abin bauta na gaske shine Allah wa huwa fi mawadi'a min alquran wannan kuma kalmar shahada la ilaha illallah ta zo wurare da dama cikin alqur'ani wa ya ci ka fi qaulil biqa'i sarihan wato kuma za ta zai bayani zai zo maka cikin maganar albiqa'i malam biqa'i sarihan qarara a can gaba qauluhu wahdahu to da annabi ya ce man shahida Allah ilaha illallah ai iya nan magana ta, ta gama wanda ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sai a ɗora bayani amma sai annabi ya ce wahadahu kalmar wahadahu takidun lil isbat karfafa tabbatar wannan ce ai mun ce jumla tana da bangare guda biyu akwai annafi wal isbat ta kore ta tabbatar to wajen da ta tabbatar ɗin kalmar wahadahu tana ƙara wa tabbatarwa ƙarfi kamar yadda la sharika lahu ita kuma takidul linnafi kalmar la sharika lahu da aka ce la ilaha illallah ko man shahida Allah ilaha illallah ya wadatar sai annabi ce wahadahu la sharika lahu kalmar wahadahu tana koma wajen ƙarfafa isbat la sharika lahu tana koma wajen karfafa ainihin wato me tana karfafa wato abin da ya shafi janibi na biyu na shirka an gane ko da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ce man shahida Allah ilaha illallah yace wahdahu takidun kalmar wahdahu shi shi kadai wannan ana ƙara karfafa isbat tabbatarwa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah la sharika lahu kalmar ba shi da abokin tarayya takidul linnafi tana ƙara ƙarfafar ɓangaren korewa din nan ne qalahu al-hafiz al-hafiz ibn hajar al-asqalani ne ya faɗa ka kama qala Allah ta'ala kamar yanda Allah ta'ala ya ce wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim wa ilahukum ubangijinku ilahun wahidun ubangijin bauta ne guda ɗaya la ilaha illa huwa babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi ar-rahmanur rahim mai rahama mai jin kai suratul baqara aya ta 163 wa qala Allah ta'ala ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ba a aika da wani manzo ba gabaninka wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aika da wani manzo ba gabaninka illa nuhi ilaihi face shi wannan manzon mun yi masa wahayi annahu yanda al'amarin yake la ilaha illa ana babu abin bautawa da gaskiya sai ni fa'buduni da ku bauta mu babu wani annabi da Allah ta'ala ya aiko da bai kira mutanensa zuwa ga wannan kalma ba suratul anbiya aya ta 25 wa qala Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul a'raf aya ta 65 wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru Allah ta'ala ce wa ila adin akhahum huda wato mun aika da wato mun aika wa adawa dan uwansu annabi hud qala ga abinda annabi hud ya gaya wa mutanansa yace ya qaumi ya ku mutane na i'budullaha ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani ubangijin bauta sai shi kaga la ilaha illallah ta kuma fitowa anan can da aka ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni la ilaha illallah nan ma ta fito aya farko wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim la ilaha illallah nan ma ta fito shi yasa yace akwai wurare da yawa cikin alkur'ani waɗanda suke tabbatar da la ilaha illallah fajabu to da annabin Allah Hud alaihi salam ya kira mutanansa zuwa ga wannan kalma ta la ilaha illallah cewa su bauta wa Allah kada su yi shirka sun bashi amsa ga amsar Allah ta'ala ya hakaito fajabu sai suka ba annabin Allah Hud amsa raddan alaihi suna suna mayammar da martani bi qaulihim da fadin su aji itana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin qala sai suka ce aji itana yanzu kai hudu kenan ka zo mana aji itana ka zo mana lina'budallaha wahdahu wato da wani irin sabon salo da wata da'awa ta mu bauta wa Allah shi kadai kenan wa nazara ma kana ya'budu aba'una mu yi watsi mu bar dukkan abin da iyayenmu suka kasance suna bautawa haka kake nufi ma'ana kana nufin la ilaha illallah mu aje dukkan abin da muke bauta da mu da iyayenmu da kakanninmu mu zo mu bauta Allah shi kadai haka kake nufi yanzu kan ka zo mana da wani al'amari sabo kenan kaga sai suka ki karba saboda sun gane me yake nufi shi sa suka ce a ji ita na wai ba mu ƙara fahimta a ji ita na li na abudallaha wahdahu wa nazara ma kana ya abudu aba'una fa atina bi ma ta'iduna in kunta min as-sadiqin duk abin da kake mana alkawarin zai same mu in ba mu yadda ba ya zo mana inda gaske kake suratul a'raf aya ta 70 wa qala ta'ala Allah ta'ala ce zalika abin da kenan yake faruwa bi anna Allah huwal haqq domin cewa haƙiƙa Allah shine ubangijin bauta na gaskiya wa annama yad'una min dunihi al-batil kuma abin didda suke bautawa ba Allah ba shine abin bauta na ƙarya wa anna Allah huwa al kabir kuma lallai Allah shine madaukaki mai girma kaga wannan ayar ita ma ka kalle ta ta sake tabbatar da ma'anar la ilaha illallah suratul hajj aya ta 62 fatadammana zalika nafiyal ilahiyati amma siwallah in ka kalli wannan ayar ta kunshi kore allantaka ga dukkan wanda ba Allah ba wa hiya ibadatu kuma wannan ita ake nufi da ibada wa isbatu halillahi kuma ita ake ita ake so a tabbatar da ita ga Allah wahadahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya bauta Allah kadai ake yi wadaka ita ake so a tabbatar wa Allah kada a ɗauki wannan haƙƙin na bauta a ba wani abin halitta daban Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya yake cancantar a bautata masa wal qur'anu min awwalihi ila akhirih idan ka mu'amalanci alqur'ani daga farkonsa har zuwa ƙarshensa yubayyinu hadha cike yake da bayanin wannan wa yuqarriruhu yana kuma ƙara tabbatar da wannan wa yurshidu ilayhi in ka kalli alqur'ani yana shiryar da mutane ne zuwa ga wannan a bautawa Allah shi kaɗai ba tare da abokin tarayya ba fal'ibadatu da aka ibada bi jami'i anwa'iha wato da dukkan dan wato nau'o'inta da dangoginta inna ma tasduru an ta'alluhil qulubi ko an ta'alluhil qalbi bil hubbi wal khudu'i wat tadallul wato ibada in ka kalle ta da nau'o'inta gaba daya tana tahowa ne daga ta'alluhil qalbi wato bautar zuciya bil hubbi wato mutum ya zamanto yana bauta wa Allah a zuci bil hubbi ta hanyar kauna da soyayya ga Allah wal khudu'i da kaskantar da kai wa tadalluli da risinawa ga Allah ragaban wa rahaban wato mutum kuma yana kwadayin haka kuma yana jin tsoro ragaban mutum yana bauta wa Allah ba ala tilas ba yana bauta wa Allah yana kaunar Allah yana ƙasƙantar da kai ga Allah yana nuna tawazu ga Allah sannan yana kwaɗayin falala da rahama da aljannar Allah yana kuma tsoron fushi da uquba da azabar Allah wa hadha kullu wannan gaba ɗayan sa la yastahiqu illa Allah ta'ala ba wanda yake cancantar a yi masa haka sai Allah ta'ala kama ta kaddama kamar yadda bayani ya gabata fi adillati hadal bab a dalilan da aka kawo a wannan babi wa ma qablahu da babin da yazo gabanin sa da haka fa man sarafa min zalika shay'an duk wanda ya karkatar da wani abu daga waɗannan abubuwan da suka danganci bauta faqad ja'alahu niddan lillah to wanda yayi wa wannan abin ya sanya shi kishiya ga Allah na fata an gane duk wanda ya ɗauki wani haƙƙi na bauta ga Allah ya karkatar da shi ga wani abin halitta daban to ya sanya wannan abin ya zama kishiya ga Allah fala yanfa'ahu ma'a zalika qaulun wala amalu in ku har ya hada Allah da wani a cikin bauta duk maganar da zai faɗa ta kalmar shahada duk aikin da zai aikata ba zai amfane shi ba in dai akwai shirka a cikin aikin in dai cikin ibadar akwai shirka ga Allah maganganun duk da zai faɗa Allah ya sa kwana yake yana zikiri yana salati Allah ya sa kwana yake yana sallah yana ibada in dai akwai shirka a cikin aikinsa a cikin ibadarsa Allah baya bukata kuma wannan ibadar ba za ta amfane shi ba zikiru kalamin ulama sai malai ce zai ambaci maganganun malamai fi ma'anar ila wai mai kalmar al'ilahu take nufi kalmar al'ila mai take nufi qad taqaddama kalam ibn abbas fassarar abdullahi dan abbas game da al'ilahu ta gabata mun karanta ta a baya wa qala al-wazir abu al-muzaffar al-wazir abu al-muzaffar ya faɗa fil ifsah a cikin littafin al-ifsah yace qauluhu fadin annabi sallallahu alaihi wasallam shahadata Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ya qatadi wannan shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah yana hukunta an ya kuna shahidu shi mai kalmar shahada mai fadar kalmar ya zama aliman yana da ilimi da masaniya bi Allah ilaha illallah cewa babu abin bautawa sai Allah din ya zama a ilmance ya san haka kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce fa'alam ka sani annahu la ilaha illallah cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah babu yadda za a yi kawai ka gaji kalmar shahada nan ba a bakin malamai ba kuma ka ɗauka kalmar shahada ka za ta tsira lafiya kalau kaga Allah ta'ala da ya ce ka koyi kalmar shahada sai ya ce ka koye ta a ilmance fa'alam ka sani a ilmance ake so ka san ma'anan la ilaha illallah shine fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani sani irin na ilimi cewa babu wanda ya cancanta a bautata masa sai Allah na ba ta gane to kaga shi yasa sai alwazir abul muzaffar sai yake cewa wannan kalmar ta shahadatu Allah ilaha illallah ta hukunta an ya kuna shahiri shi wanda ya faɗi kalmar shahadar wanda ya yi ta ya zama aliman da ilimi ya faɗa kana zuwa tambaye ka kana kalmar shahada kana dan musulmi jikan musulmi a ce me kalmar shahada take nufi la ilaha illallah ka ce kawai ka je mutane suna faɗa kai ma ka faɗe ta baka san ma'anarta ba qal yace wasmul wasmullah sunan Allah murtafi'un ba'da illa an yi masa rufu a bayan illa kaga aka ce fa'alam annahu la ilaha sai aka ce illallahu min haithu innahu alwajibu lahu ilahiyya ta fuskar cewa shi Allah madaukakin sarki wa alwajibu lahu ilahiyya wato allantakarsa wajiba ce gare shi cancantarsa a matsayin abin bauta wannan wajibi ne haƙƙinsa ne shi kadai fala yastahiqu ghayru shi sa waninsa baya cancantar wannan subhanahu wataala duk wanda kai sal kai sallah a madadin wato ka bautata masa da sallah ko azumi ko zakka ko haji ko dukan wani nau'o'in ibada ba Allah ba to za ga wannan abin bai cancance shi ba wannan ibada da kai bai cancance ta ba qala wa jumlatul fa'idatu fi dhalik wa jumlatul fa'idatu fi dhalika an ta'alama jumullar fa'ida dunkulalliyar fa'idar da ake so ka samu a ƙarƙashin wannan an ta'alama ka sani an na hadhihi kalima wannan kalma ta la ilaha illallah mushtamilatun ala al-kufr bi tsaguti wal imanu billah wal imani billah fa innaka lamma nafaita al-ilahiyata wa athbatta al-ijaba lillahi ta'ala kunta mimman kafar bi tagut wa amana billah shikenan a dunkule malaki cewa dunkulalliyar fa'idar da ake so ka fita da ita a gargashin wannan karatu shine an ta'alama ka sani anna hadhihi kalima wannan kalma ta la ilaha illallah mushtamilatun kalma ce da ta kunshi alal kufur bi taguti kafircewa tagutu babu yadda za a kayi imani da dagutu ka ɗauka la ilaha illallah za ta yi maka amfani lalle la ilaha illallah ba za ta zama mai amfani ba ga mai faɗin ta har sai ya kafurce wa dagutu mun faɗi kalmar dagutu a baya amun li kulli ma ubida min dunillah kalmar dagutu tana iya ɗaukan dukkan wani wanda ake bautawa ba Allah ba duk wanda za a ɗauki haƙƙin Allah a bashi to ya zama dagutu idan yana raye aka ɗauki hakin Allah aka bashi ɗagutu kenan idan ya mutu yana cikin kabari amma cinkan ya mutu ya san ana ɗaukan hakin Allah ana bashi bayan ya mutu ake bin sa kabarinsa ana masa to ya zama ɗagutu idan ko ya tafi akan tauhidi bayan ya mutu aka je kan kabarinsa ana yi masa bauta shi kam zai kubuta a gaban Allah su waɗanda suka bautata masa su ne a cikin na fata an gane domin Allah ta'ala ce in tad'uhum la yasma'u du'akum walau sami'u mastajabu lakum sai Allah ya ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir da haka kalmar la ilaha illallah ta kunshi kafircewa duk wanda ake bautawa ba Allah ba mutum ne aljanne mala'ika ne annabi ne dutse bishiya ruwa rana wata duk abin da ake bautawa ba Allah ba ɗaguci kenan to kalmar shahada tana nufin dukkansu duk matsayin mai matsayi duk darajar mai daraja ba Allah ba ne kuma bai cancanci a ɗauki matsayin Allah a bashi ba kuma ɗaukan matsayin Allah a bashi shirka kenan kabar duk mai matsayi a iya matsayinsa a matsayinsa na abdu ba dai mai matsayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ta'ala abdu ya kira shi daukan matsayin ilahantaka ka ba manzan Allah kaka dauka ka burge manzan Allah farkon wanda zai maka bara'a shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya fada da shi kenan tsawon shekara kusan 23 fada da yi ta yi da kaji hijirarsa daga makka zuwa madina duk wata gwagwarmaya yayi ne dan ya tumbuke irin wannan muguwar al'ada ta maguzanci ta daukan matsayin Allah ba wani abin halitta da aka ka ɗauka ka burge manzan Allah ka ɗauki matsayin Allah ka bashi ka ɗauka ya bansa kai shi yasa ya ce la ta ɗuru ni kama a tsaratin da sara bin maryam kar fa ku wuce gona da iri wajen ya gona kamar yadda kiristoci suka yi wa isa dan maryam inna ma ana abdullahi wa rasulu karshen abin da zaka yi ka burge ni ji manzan Allah ka ce ni bawan Allah ne manzan Allah ne iyakarta kenan da ka ɗauki matsayin Allah ka bashi ka faɗi ba nauyi manzan Allah shine farkon wanda zai fito da kansa kaliya ya yake ka ranar tashin alkiyama ina fata an gane da aka a kula da wannan ballanta na wani karan kaɗamiya wanda ba a ma san wulayar ta sama akwai kokonto babu yaƙini a kanta babu babu ba kawai kai ne ka ɗauki wulaya ka bashi ka ce wali ne amma Allah ne ya sani ko wali ne ko ba wali bane Allah ne ya san waye wali na gaskiya ina fata an gane to saboda haka ba shi dan kawai ya zama wali shine sai kuma ya cancanci matsayin Allah ka ɗauki matsayin Allah ka bashi an ce ko manzan Allah ka ba matsayin Allah ka zama arne ballantana ka ɗauki matsayin Allah ka ba wani wanda ba manzan Allah ba haka ya kamata mutane su kula da wannan haƙƙin Allah wannan wazon ne ba a ba a wato bakin rijiya ba wajen wasan makaho bane an gane ko wal iman wal imani billah da imani da Allah fa innaka lamma nafaital ilahiyya domin yayin da ka kore allantaka wa asbattal ijaba lillah ka tabbatar da allantakar ga Allah ka kore ta ga kowa ka tabbatar wa Allah ita kunta mimman kafar bi tagut kai kam Allah ya taimake ka shiga cikin kunshin masu kafircewa dagutu wa amana billah ka shiga cikin kunshin masu imani da Allah wa qala fil bada'i mala ya faɗa cikin al bada'i al allama ibn al qayyim kenan bada'iul fawaid kenan a cikin bada'iul fawaid ibn al qayyim al allama a mujalladin sa na uku shafi na 56 yana cewa raddan liƙauli man ƙala ibn liƙaim yana mai da martani da raddi ga mai cewa innal mustafna mukhrajun minal manfi innal mustafna abinda aka togace mukhrajun ana fitar da shi minal manfi daga abinda aka kore qala bal huwa wato makhrajul manfi wa hukumi fala yakunu dakhilan fil manfi ibn al-qayyim sai yace ba gaskiya bane a ce abinda aka togace mukhrajun ana fitar da shi minal manfi daga abinda aka kore bal huwa mukhrajul manfi shine ma mai fitar da al-manfi din wa hukumihi da hukuncinsa fala yakunu dakhilan fil manfi shi bai shiga cikin kunshin abinda aka kore ba idh law kana kadhalika domin da haka abin yake lam yadkhul ar-rajul fil islam to da mutum ba zai shiga cikin musulunci ba bi qaulihi da fadin sala ilaha illallah li'annahu lam yuthbit al-ilahiyyata lillah domin ai bai tabbatar da allantaka ga Allah ba da mutum zai ce la ilaha illallah to innahu lam yuthbit al-ilahiyyata lillah وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله الحال wannan kalmar ta la ilaha illallah ita ce mafi girman kalmar da ta kunshi kore allantaka ga dukkan wani wanda ake bashi ita ba Allah ba wa ithbataha lahu da kuma tabbatar da allantaka ga Allah bi wasfil ikhtisas ta sufa keɓantacciya fadilalatuha ala ithbatil ilahiyyati a'zamu min dilalati qawlina Allahu ilahu domin hujjar da take cikin la ilaha illallah wajen tabbatar da allantaka ga Allah ta fi girma sama da dalili da hujjar da ke cikin faɗin mu ce Allahu ilahu gara ka ce in ka ce Allahu ilahun baka tabbatar da allantaka ga Allah ba fiye da ka ce la ilaha illallah domin Allahu ilahun Allah shine ubangiji haka ne an gane amma bai cika korewa da tabbatarwa ba kamar yadda la ilaha illallah ta tabbatar domin la ilaha illallah kaga ta yi isbat sannan ta yi ta yi nafi ta yi isbat an gane amma ka ce Allahu ilahun wannan tabbatarwa kai babu korewa a ciki Allahu ilahun Allah ubangiji ne amma sai ka ce la ilaha illallah babu wani Allah sai Allah ka ka kore dukkan wani wanda za a iya bashi allantaka ko wane ne shi ko a ina yake sai ka ce sai Allah madaukakin sarki wala yastariba ahadun fi hadha albatta babu wani wanda zai kokonto akan haka wato albattata intaha bi ma'ana wato maganar ibn al-qayyim ta cike anan da ma'ana irinta ka duba wa huwa bahthul qayyim jiddan wannan maganar ta ibn al-qayyim bahasi ne mai kima kwarai da gaske filistisna wal mustafna game da al-istithna wal mustafna qultu wala raiba annahu lam yadkhul fil manfi aslan sai na ce ai ko ku kwanto babu in je ainihin wato al-allama al-imam Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab sai yake cewa wannan magana sa sai sai ce wala raiba babu ku kwanto annahu yanda al'amari yake lam yadkhul fil manfi aslan ai shi dama bai ma shiga cikin abin da aka kore ba asali shi Allah madaukakin sarki baya cikin wanda aka kore da aka ce la ilaha illallah to ai dama shi Allah madaukakin sarki baya cikin almanfi ai kalmar da kace la ilaha babu wani ubangiji kai a zuciyarka ai kana kore sauran dukkan wanda ake ganin ake ba su allantaka ma baka jin cewa har da Allah kake korewa nan an gane ko da aka shi ba ma cikin kunshin almanfi din baya cikin kunshin abin da aka kore aslan لأن المراد من هذه الكلمة دومن abin nufi da wannan kalma ta la ilaha illallah ifraduhu ta'ala tana nufin fa ta Allah ta'ala bil ilahiyyati da allantaka fi qalbil muwahhid a zuciyar shi mai ta Allah din wa qaulihi da maganar sa wa amalihi da aikinsa so ake a tabbatar a samu tabbatar hakan cikin maganar sa cikin ainihin wato aikin sa a samu ya ta Allah a zuciyarsa kama dallat alaihi al-ayatul muhkamat kamar yadda ayoyi muhukamai sun yi nuni akan haka kama akhbara an da'awati rusulih kamar yadda Allah ta'ala ya bada labari game da da'awa da kira na manzanninsa an ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru manzanninsa sun dinga amfani da wannan salo na wa'azi suna cewa an ibudullaha ku bauta wa Allah ma lakum min ilahin ghayru ba ku da wani abin bauta sai shi kaga la ilaha illallah ta fito fanafaul ilahiyata sun kore allantaka amma si wallahi ta'ala ga duk wanda ba Allah ta'ala ba wa athbatuha lillahi wahdahu sun tabbatar da allantaka ga Allah shi kadai fa innahu ta'ala huwal muttasifu bi tafarrujihi bil ilahiyya domin Allah subhanahu wata'ala shine abin sufantawa da kadai takarsa da ubangijintaka azlan wa abadan tun fil azal har kuma abada kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce zalika bi anna Allah huwal haqq zalika abinda aka ya gabata ana bayani bi anna Allah huwal haq cewa Allah madaukakin sarki shine abin bauta na gaskiya wa annama yad'una wa annama yad'una min duni abinda suke bautawa ba Allah ba huwal batil shine abin bauta na ƙarya duk wani wanda ake bautatawa ba Allah ba abin bauta ne na bogi na ƙarya bai cancanci wannan bautar ba wa akhbara ta'ala anil mushrikina Allah ta'ala ya bada labari game da mushrikai annahum qalu sun ce aji itana li na'budallaha wahdahu ka zo mana ne dan ka sa mu mu bauta wa Allah shi kadai aradu an yudkhiluhu fi jumlati alihatihim fil ibada wa ankaru an takuna al ibadatu lahu wahdahu مع معرفتهم الله إله إلا الله تبدل ذلك أرادوا وإنن كافري مشركي دسكة شوى النبي الله هود أجئتنا لنعبد الله وحده أرادوا أن يدخلوه أي سنين فنس شقد الله في جملة آلهتهم تكين قنشن اللولن في العبادة عبادة هكا سكسوس شقود الله تكين اللولن سنسكي بوتتاوه wa an karu an ta kuna ibadatu lahu wahdahu su babban abin da suka yi inkari shine bauta ta zama tasu shi shi kadai ina ma a ce to a doriya akan iyayen gijin da kuke bauta ga kuma wani Allah shi ma ku ci gaba da bauta masa da za su yarda to kuma aka yi haka babu la ilaha illallah kenan ai abun da yasa suka iya da wato duk allolin a ajiye kowanne a zo a rike naka a dauki guda ɗaya kenan shi yasa kaga suka yi inkari saboda sun yi nufin su shigo da ubangiji ta'ala cikin kunshin allolinsu wajen bauta suna bauta allolinsu kuma suna bauta wannan Allah da annabi Hud yake kiran su zuwa gare shi wa ankaru abinda kuma suka yi wa annabi Nuhu annabi Hud musu shine an takuna li ibadatu lahu a ce wai bauta ga Allah wahdahu shi kadai kawai za a bauta ma'a ma'arifatihim tare da sun san anna anna la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah tubudilu zalika tana rushe wannan tunanin nasu na cewa shigo da Allah cikin kunshin allolinsu a bauta sun san la ilaha illallah ba za ta karbi wannan ba shi za suka ce to yanzu mu mun dade a wata tsohuwar tafiya ga iyaye ga kakanni yanzu kana nufin duk iyayen gijinmu ga su nan barkatai ga su nan a wadace wannan ya tafi wajen wannan neman biyan bukata wannan ya je gurfana gaban wannan wannan ya je ya zube gaban wannan wannan ya je wa wannan sujada wannan kasuwa ta kulle ya je ya nemi sa'a a wajen wannan wannan duk mu a ajiye kowa mu zo mu adiresin kan mu kawai mu fuskanci Allah ka guda daya haka ke nufi shi sa suka ce ka amma gaskiya sai dai duk abin da kake mana alƙawarin zai same mu na bala'i da azaba sai dai ya same mu inda gaske kake ina fata an gane saboda la ilaha illallah sai wanda Allah ya zaba shi yake iya karbata kuma ya tsaya akan ta in ba haka ba sai ga mutum ya yi kalmar shahada da baki amma yana yan biye-biye Allah ya raba mu da biye-biye wata suyatu alihatihim billahi fil ibada huwa shirkul akbar daidaita allolinsu da Allah a bauta ita ce shirka mafi girma hada Allah hada allolinsu ko daidaita allolinsu da Allah a ibada ce yadda za su bauta allolinsu haka za su bauta wa Allah wannan ita ce shirka mafi girma allazi yujibul khulud fi nar wanda take wajabta dawwama a cikin wuta falmuwahidu shi sa mai tauhidi mukhalifun lil mushriki yana da bambanci da mushriki fi qaulihi cikin maganganunsa zaka ji akwai tauhidi in dai mutum muwahid ne hatta kalmominsa zaka dinga jin kanshin tauhidi a ciki wa fi'ilihi in ka kalli aikinsa za ga duk abin da ke janibin tauhidi yana bashi kulawa yana bashi kima yana karfafa wannan janibin sannan maganganun su zaka dinga ganin suna karkata zuwa ga tauhidi ko a menene sai yayi kokari ya shigo da tauhidi wa niyyatihi da kuma niyyarsa wa hadha zahiru la khafa'a bihi wannan abun a bayyane ki in dai muwahhidi ne ya zama cikakken muwahhidi to za ga ya bambanta da mushriki a maganganu a ayyuka a niyya wa hadha zahirun wannan abu ne a fili la khafa'a bihi ba abu bane a boye bihamdillah wannan godiya ta tabbata ga Allah muwahhid ya bambanta da mushrik ko musiba ya shiga shi muwahid to za a gane wannan muwahidi ne domin wani lokaci ba a gane mai tsantsan tauhidi sai musiba ta zo da musiba ta faɗo kaga mutum ya saki layi ya tafi wajen malam gobe da nisa ko malam mai kacau kacau ko mai tsubbu ko mai kaza mai kaza ka san kuma kai ka san wani irin muwahid ne da haka wani lokaci ana zaune lafiya ba za ka iya gane cikakken mai muwahid mai tauhidi ba har sai wani ibtila'i da wata jarabawa ta zo to anan za a ga wane ne zai tsaya a tsantsar tauhidin wane ne kuma zai ca kauce-kauce da rabe-rabe wa qala abu abdullahi al-qurtubi fi tafsiri fi tafsiri la ilaha illa huwa abu abdullahi al-qurtubi a cikin tafsirinsa na la ilaha illa huwa wajen fassara la ilaha illa huwa sai ce ai la ma'budu illa huwa babu fa abun bauta sai shi Allah wa qala zamakhshari az-zamakhshari mai tafsirin al-kashaf yace al-ilahu kalmar al-ilahu min asma'il ajnas tana daga cikin sunayen jinsi da haka in ka ce ilah mai bautar gunki ma zai iya cewa abun bautarsa ilah mai bautar rana zai iya cewa abin bautar rana ila mai bautar shehi zai iya cewa shehinsa ila na fata an gane me yasa saboda kalmar ila din jinsi ce an gane azzamakshari yake cewa min asma'il ajnas tana daga cikin sunayen jinsin abu da hakan aka ambace shi in ba fayyace shi aka yi ba to zai iya shiga cikin kunshin jinsin wayannan abubuwan ga misali sai ce karrajul kaman aka ce arrajulu mutum ai jinsi ne zan iya kallon ka ka shiga cikin arrajul zan iya cewa wani shi ma ya shiga cikin arrajul jinsi ne da haka al'ilahu shi ma yana cikin ajinas wal farasu in na ce doki al farasu jinsi ne zai iya zama dokin wane ko dokin wane ko dokin wane duk za su iya duk dawakai ne ya kawa ala kulli ma'budi dan haka al'ilahu tana iya fadawa kan dukkan wani abin bautawa bi haƙƙin da gaskiya au bi badilin ko da ƙarya duk wanda ake bautawa bauta ta gaskiya kamar Allah subhanahu wataala za a iya ce masa ilaha kamar masu bauta ta ƙarya bautar wani ba Allah ba abin bautar su shi ma za a iya ce masa ilaha kaga kalma ce ajinas inji az-zamakhshari summa galaba alal ma'abudi bi haqqin to daga baya ne kalmar sai ta yi farin jayi akan ubangiji ta'ala abin bautawa da gaskiya shi yasa da an ce al-ilahu an fi kawo Allah na gaskiya duk da cewa kalmar al-ilahu kalma ce ta jinsi za ta iya daukan Allah subhanahu wataala kuma kila wanda ya faɗe ta yana zai iya daukan za ta iya daukan ko zai iya nufar wani wanda ba Allah ba a matsayin ilah amma dai kalma ce a jinas amma an firin jayar da ta'ammuli da ita akan Allah subhanahu wa ta'ala ala shekul islam shekul islam ibn taimiyyar ta rahimahullahu ta'ala ya ce al'ilahu kalmar ilahu huwal ma'abudul muta'a shine abin bautar da ake yi waɗa shine al'ilahu idan abin bautar ana kangare wa umarninsa ba a yi masa da'a bai zama ilahu ba al-ilahu shine al-ma'budul muta'a fa innal ilaha huwa al-ma'aluhu domin al-ilahu tana nufin al-ma'aluhu wal ma'aluhu shi kuma al ma'aluhu huwa alladhi yastahiqu an yu'bada shine wanda ya cancanta a bautata masa wa kaunuhu yastahiqu an yu'bada kasantuwar ya ya cancanta a bauta masa huwa bi mattasafa bihi wannan ku saboda abin da ya sufantu da shine minas sifati na sufofi allati tastalzimu an yakuna huwal mahbuba wanda wa'annan sufofin ne suke lazumta ya kasance abin kauna gayatul hubbi karshen kauna al makhdu'u lahu wanda ake risina masa ghayatul khudu'i karshen risinawa ba ku wanda ake waso na kololuwa da ba sama da shi irin Allah ba wanda ake risinawa risinawa ta karshe irin Allah subhanahu wataala wa qala rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim wato shaykhul islam rahimahullahu ta'ala yake cewa fa innal ilaha domin al'ilahu huwal mahbubu al-ma'budu allati ta'alahu hulqulubu bi hubbiha ko bi hubbi wa taqda'u lahu wa tadhullu lahu wa takhafuhu wa tarju Sheikhul Islam yake cewa fa innal ilaha kalmar al-ilahu tana nufin huwal mahbubu shine abin kauna al-ma'budu abun bauta allazi ta'alahu hulqulubu wanda zukata suke bautawa bi hubbihi da sansa wa takhda'u lahu suke risina masa wa tadhullu lahu suke kaskanta gabansa wa takhafuhu suke tsoransa wa tarjuhu suke kaunar rahamarsa wa tunibu ilaihi suke komawa zuwa gare shi fi shada'idiha lokacin da suka shiga uku wa tad'uhu suke kiransa fi muhimmatiha cikin muhimman abubuwansu wata tawakkalu alaihi shine wanda suke dogara da shi fi masalihiha a cikin masalahohin rayuwarsu wa talja'u ilaihi shine ubangijin da suke fakewa da shi wa tadma'innu bi dhikrihi suke samun kwanciyar hankali da nutsuwa in sun ambace shi wa taskunu ila hubbihi suke samun natsuwa zuwa ga kaunarsa wa laysa zalika to ai babu mai irin wannan sufar illa illa lillahi wahdahu sai ga Allah shi kadai Allah shi kadai ne mai waɗannan sufofin ولهذا dan haka ne kanat la ilaha illallah shi yasa kalmar la ilaha illallah ta zama asdaqal kalam ita ce mafi gaskiyar zance wa kana ahluha shi yasa masu faɗin la ilaha illallah ahallallahi suka zama ahalin Allah wa hizbahu suka zama rundunar Allah wal munkiruna laha shi yasa duk masu inkarin la ilaha illallah suka zama laha a ada'ahu wato al munkiruna laha masu inkarinta suka zama a ada'ahu makiyan Allah wa ahla ghadabihi waɗanda suka cancanci fushin Allah wa niqmatihi da azabarsa fa idza sahhat idan wannan kalma ta inganta sahha biha kullu mas'alatin kowace mas'ala za ta inganta in dai da la ilaha illallah wa halin kowane hali zai yi kyau ya inganta in dai akwai la ilaha illallah wa zauƙin kowane ɗanɗano in dai da la ilaha illallah a cikinsa zai inganta wa illam yusahih hal abdu kalma ce da idan bawa bai tsaya ya inganta ta ba falfasadu lazimul lahu lalacewa ta zama dole gare shi fi ulumihi cikin ilmominsa wa amalihi da ayyukansa sai mu tashi maganar ibn al-qayyim ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah amin